Bismillah, Studio Alhuda wa Nur da ƙwar ke gabatar muku da darasin littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Al-Ihsan mai gabatarwa Ismail Adam. Darasi na sha takwas.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله نعم من داود شي قبل كتاب عمدة الأحكام من أدلة الأحكام نعم mun tsaya kan hadisi na 190 insha Allah za mu tashi kan hadisi na 191 duk da ma kirgen namu yana bambanta da na ko 200 to a wannan sharhi na tafsir al-allam shine hadisi na 191 ba na 200 ba kenan na'am عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسال قالوا يا رسول الله إنك تواسل قال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى ورواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنهم ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصل فليواسل إلى السحر Na'am. Wannan babi shine babu babu afdalus siyami wa ghairi. Babi da zai magana game da mafificin azumi. Abin da yafi azumi da kuma waninsa misali ko azumin da yafi falala. An gane ko? Hadisi daga Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hani game da wisal shine abin da ake ce masa shige za a ce da hausa ko wuce me kuke cewa a nan hausanku shige mutum idan ya yi azumi sai dai gaskiya na dan bambanci da shige yawanci shige mun fi ɗaukan shi ai za ka yi buɗe baki sai dai ba za ka yi sahur ba to shi wannan wisal din shine idan lokacin misali ka yi azumi zuwa magriba to ba za ka yi buɗe baki ba sai ka wuce kawai sai gobe an gane to wannan shine abin da yake nufi da wisal ka sadar da azumi ba tare da ka yi buɗe baki ba manzala sallam ya hana saboda akwai wahalarwa a ciki yawwa qalu yace sai suka ce sahabbai suka ce masa ya rasulullah innaka tuwasil mun ga to kai ma kana yi ai su kuma saboda son su yi koyi da manzo Allah sallama sun ga yana yi ya suka ce to su ma ya kamata su yi dan koyi da shi saboda sahabbai su suna son yin koyi da manzo Allah sallama duk abin da suka ga yana aikatawa saboda shine uswa hasana laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana na'am sai suka ce ya manzo Allah sallallahu mun ga kana yi kai ma qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam inni lastu ka hayatikum ai ni ba kamar ku nake ba ina da bambanci da ku akwai wata maziya ko wasu khasa'is nawa wanda ku ba ku da shi inni ut'amu wa uska ana ciyar da ni ana shayar da ni warwahu abu hurairata sannan abu huraira ya rawaici wannan hadisi wa aisha da aisha wa anas bin malik radiyallahu anhum da Anas ɗan Malik Allah ya da su bayan Abdullahi bin Umar kenan su ma wa'annan sun rawaici wannan hadisi sannan wali muslim garwayan muslim kuma daga abi sa'idin al-khudri ne ba Abdullahi bin Umar ba wato muslim ya rawaito daga abi sa'id al-khudri kuma aidan annabi sallam yake cewa fa ayyukum arada ay wasila duk wanda yake so yayi wisali na azumi fali wasil ila sahar to ya sadar zuwa lokacin buɗe lokacin sahur zuwa lokacin sahur asahar shine lokacin da ake yin sahur misali rana ta faɗa bai yi buɗe baki ba ya wuce kawai to amma zuwa lokacin sahur dare ya kai an kai lokacin sahur to ya ci abinci a matsayin sahur an fahimta abin da ya ce musu kenan idan mutum yana so ya yi amma ba cewa yi ku yi ba mu kula da wannan lafazin idan mutum yana so ya yi ba laifi eh gaskiya ba wani lada na'am ya yi hana ɗin kenan ba sai malam ya ce idan muka yi koma ga hadisin a karo na biyu za mu ga cewa yana nuni ga shari'ar musulunci shari'a ce wanda take da sauƙi a cikinta ba tsanani ba tsanantawa ba wahala ba wahaltarwa kuma ba a so ka wahalar da mutane an gane ko shi yasa ma maza sallam ya hana su wannan wusal din saboda akwai wahala a ciki sannan Allah baya son guluwi wuce gona da iri da zurfafawa a cikin addini domin hakan zai janyo ga azabtar da kai ga wahalar da kai shi kuma Allah yana cewa a cikin alkur'aninsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wani ita ce wato makasid na wajibat na addinin musulunci ba tsanani a ciki ana buƙatan daidaitawa ne ina fata ana ganewa domin sauƙaƙawa cikin al'amura ya fi wanzar da aiki akan tsanantawa sannan kuma zai kubatar da mutum daga gajiyawa idan ana aikata wani aiki na ibada idan ana yin shi daidai misali ba a tsanantawa to ba za a samu gajiya da wuri ba kuma za a daɗe ana yin wannan aikin amma sakamakon gajiya tsanantawa fa zai janyo gajiyawa idan an fara gajiyawa kuma za a iya barin aikin kuma ba a san bari an fi so in aikin kai da ka fara yi ka ci gaba da yi mafificin aiki wanda aka dawwama ana yin shi an gane ko komai karancinsa abin da ake bukata dai ka dawoma a kai to idan akwai tsananta a ciki ba za a samu wannan dawaman ba za a gaji da wuri kuma a komai wannan zai iya shiga a komai zai iya shiga ina fatan kun gane kowace irin ibada zai iya shiga ko za ka yi wa mutane ko mutum zai yi ga karan kansa to ya ɗauki iya daidai yadda zai iya kar ka ɗauki abin da za ka tsananta wa kanka wanda daga baya za ka gajiya ka watsar da abin to ba a san haka to ka ɗauki iya daidai misali yadda za ka iya yi ka ɗore a kai saboda shari'ar addinin musulunci ba tsanani a cikinta ina fata ana ganewa karka tilasta kanka ce dole sai na yi kaza kai kuma jikinka ba zai iya ɗaukan wannan abin ba kowa da ɗabi'an yadda Allah ya halicci jikinsa kamar yadda idan ka duba in yatsunka kake ganin ba daidai suke ba wani ya fi wani tsawo ko to haka jikin mutane yake wani zai iya jure wani abin wani ko ba zai iya ba haka Allah ya yi mutane ba kai sai kuma ka canja su ba to don haka kenan kai abin da za ka iya ƙila wani ba zai iya ba ina fata an gane ƙila abin da wani zai iya yi kai ba za ka iya yi ba to kar ka ɗauki abin da za ka gajiyar da kanka ɗauki abin da daidai yadda za ka iya yadda za ka ɗore a kai ba za a sami yankewa ba ina fata an gane yawwa ba dole sai azumi kaɗai ba kowace irin ibada za ta iya shiga ciki yana fatakullah mustata'atum ɗin kenan ko yawwa ittaqullaha ku ji tsoron Allah mastata'tum daidai iyawarku kada a samu sakaci a ciki ma'anar takwa ka aikata abin da aka umarce ka da shi ka hannu daga abin da aka hana ka abin da aka umarce ka da shi shine duk wata aiki na ibada da Allah ya ce a yi ina fata an gane ko manzo Allah sallam ya ce a yi shine imtithalul awamir istinabun nawahi kuma nisantar duk wani abin da aka hana ka to gwargwadon yadda za ka iya ka tafi akan haka kar a samu sakaci sannan kuma kar a samu guluwi wuce gona da iri saboda Allah baya son wannan wuce gona da irin kuma manzo Allah sallam kansa ma baya son wannan wuce gona da irin matakar ka tsananta to addini zai rinjaye ka kuma yayin da ka tsananta akan wani to zaka gajiya daga wata ibadar wanda kila ita ma wajibi ce akan ka ina fata ana ganewa to sai ka ɗauki daidai wannan kenan na faɗin manzala salam da yake cewa ni ba kamar ku nake ba me yake nufi a nan yana da wasu kasa'is yanayin halitta su ɗaya mutum ne irinsu ina fata an gane to amma yana da wasu khasa'is nashi wanda sun keɓance shi wanda shi kaɗai ne yake da wannan kuma ba wanda ya tarayya da shi a cikin wannan abin daga ciki akwai wannan to sai malamai suka yi wa abin fassarori daban-daban an samu ikhtilafi wasu malaman suka ce abin da ake nufi a nan ɗaya daga cikin ma'anoni shine yana nufin ci da sha wanda muka sani hissi idan muka yi riko ga lafazin ci da sha ana ciyar da shi ana shayar da shi kamar yadda zaka cika sha ina fata an gane wasu kuma suka ce ma'ana ta biyu da hadis da kalmar za ta ɗauka shine abin da yake zuwa cikin zuciyar manzo Allah sallam na jin daɗin ganawa da Allah subhanahu wata'ala da sanin da yayi wa Allah ina fata an gane to wannan jin daɗin yana shagaltar da shi daga abinci ma da shan wani abu to wannan kuma shi kaɗai ne yake da wannan kususiyar ba wanda zai ce yayi tarayya da shi shi ma yana da irin wannan darajar to yayi kokarin kamanta kanshi da manzo Allah sallallahu kenan shi kaɗai ne saboda tsananin yanda yake jin daɗin ganawa da Allah da ibadoji da yake yi an gane ko da kuma yanda ya san Allah din to wannan yana man zai iya mantar da shi abinci da wani abin da zai sha shi ne ya ce ma'ana ana ce da ni ana shayar da ni da wannan jin daɗin na zuciyar da yake ji shi ne sai malamai suka ce to wannan ma'anar kusan za ta fi dacewa da magana saboda inda cin abinci ne ko shan ruwa da ya ce wa ta'amu wa usuka ana shayar da ni ana ciyar da ni yana nufin hissi wanda muka sani na gani da ido to ba zai zama wisal ba kenan saboda wisal shine ba za ka ci abinci ba lokacin shan ruwa ba ka ci abinci ba sai ka wuce da azumi ka wuce kawai har zuwa kamar yadda yake zuwa lokacin wani sahur din to kenan idan ana ce da yana sha da shi bai zama wannan wisal din ba kenan kun ga ai in an ci abinci an fita a wisal to dan haka kenan wannan ma'ana ita tafi dacewa malam yace ibn al-qayyim ya shimfida magana sosai a cikin hadi wanda yayi magana sosai ya ce amma malamai sun yi sabani akan wisal din kansa ya kasu gida uku akwai wisal din da aka haramta akwai kuma wanda yake makruhi akwai wanda yake jaizi ya halatta amma idan kana da ikon yi ina fata an gane yace Abdullahi ibn Zubair da wasu daga cikin salaf da kama Abdullahi kama Abdurrahman bin Abi Na'im da Ibrahim bin Yazid at-Taymi da Abil Jawza sun tafi akan cewa ya halatta mutum yayi wisal idan yana da ikon yi in za ka iya ya halatta ka yi kar ka ci abinci a yi buɗe baki ka wuce kawai har zuwa lokacin sahur in za ka iya fa amma ka tabbatar za ka iya don ka je ka wahalar da kanka duk abin da ya same ka ba wani abu kai ka janyo kanka ko amma ka san za ka iya to wannan suka ce ya halatta eh ana magana akan ramadan ko wa dhaba ila tahrimi al-a'immatu thalatha amma malaman mazhabobi guda uku sun tafi akan cewa haramun ne kawai yin wisal su ne abu hanifa da malik da shafi'i ka ce haramun ne mutum ya yi wisal ina fatan kai ka aikata haram to sai imam ahmad da ishaq bin rahwaihi da ibn al-mundir da ibn khuzaima da wasu daga cikin wasu jama'a daga cikin malikiya su kuma suka ce ya halatta ka yi amma zuwa lokacin sahur kamar yadda lafazin hadisin ya zo ina fata an gane sai dai amma kuma abin da ya falala shi ne kar ka bari bari shi ne fala amma in kaga za ka iya to ka je ka yi ya halatta amma zuwa lokacin sahur saboda idan aka ce ka bari din ya fi falala saboda ta'ajilil fitar din nan manzo sallam ya ce a jinkirta a gaggauta yin buɗe baki a wani hadisi da makaranta a baya to idan kai wisal kaga baka yi wannan yawa baka yi ba buɗe bakin barta na yi maganar gaggautawa kaga bar wannan falalar da kuma wannan umarnin da yi na haka suka ce to barin wisal din yafi dan haka iya samu wani zai ce maka shi yana da karfin yi zai iya yi to wannan ka kana da magana wajen guda uku kenan sai ka ɗauki wanda ya mako amma gaskiya maganan ƙarshe na ta bari din yafi saboda za ka bar waccan sunnar wannan umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi idan har baka yi aiki da da magana cewa a bari ɗin ba sai hadisi na gaba alhadisu tsani wa tis'una ba'da al-mi'a hadisi na 192 an abdullahi bin amr bin al-as radiyallahu anhuma قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت الذي قلت ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني لو أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني لأطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام قلت إني أطيق أفضل من ذلك فقال لا أفضل من ذلك وفي رواية قال لا لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر سم يوما وأفطر يوما نعم hadisi daga abdullahi bin amru bin al'as radiyallahu anhuma yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama an ba shi labari wataran cewa ni ina faɗi shi abdullahi bin amr shi ne yake faɗi sai aka ba manzan Allah sallallahu labari gafa abin da abdullahi bin amr bin al'as yake cewa abin da yake faɗa shi ne ya ce wallahi la'asumin nan nahara kawai a rayuwata kullum azumi zan dinga yi ba sha bacin abinci ko kullum azumi shi kwaɗayin ibada ce yana gani yana da ƙarfin da zai iya yin haka wala aquman nan laila ko kullum qiyamul laila zan dinga yi saboda su suna ganin yadda manzo Allah sallam yake yi kamar yadda ya zo a hadisi ya tabbata a hadisi manzo Allah sallam yana qiyamul laili raka'a goma sha uku a kowanne dare ko yana raka'a goma sha uku a wani waje ya zo yana raka a goma sha ɗaya a tsayuwa ɗaya kamar yadda wani sahabi ya ba da labarin cewa sun taɓa yin wannan sallar da manzo sallama a tsayuwa ɗaya ya karanta abin da idan ka kirga yanzu ya kai wajen izu goma da wani abu a tsayuwa ɗaya kawai ba wai raka'a ba fa a ba wai na'am ba wai raka'a guda biyun ba tsayuwa ɗaya kawai raka'a ɗaya ya karanta abin da ya kai izu wajen goma bakara alin imran ma'ida ko? ya kusa sha biyu ya karanta kuma a hakan yana karatu a nitse a nitse a nitse yadda yake karatu mai manzala sallama idan kuma ya zo inda aka ce ku roƙi Allah wani abu sai ya tsaya ya ce Allah a bani kaza a bani kaza an ce ku nemi tsarin Allah daga wuta sai ya tsaya ya addu'a a cikin karatun kuma ya ci gaba gashi kuma har na Aisha wata take tambayin shi kana kaman kana ba kanka wahala an gafarta maka ma ta kaddama daman baka yi laifi ma an gafarta ma sai ce to bazan bazan so in zama bawa mai godiya ga Allah ba hakan kaman godiya ne yake wa Allah subhanahu wataala duk da an gafarta mai bashi da laifi kwata kwata in ka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da laifi ai kai ma ka san ya ne makomar ka ko bai yi laifi ba kuma bai taba yi ba kuma bai taba ba zai yi a gaba ba kuma an gafarta masa ma biyayyen halittu amma kuma yake wannan sallar a tsayuwa ɗaya ya yi wajen izu goma da wani abu yana nuna godiyar shi ga Allah to suna jin irin wannan to kai kuma ina ga kai kenan saka ce to kaga kawai zan daina ma bacci da daddare kawai kyamun laili kullum kawai sannan yana yawan yin azumin nafila alayhi salatu wasalam musamman a watan sha'ban saka ce to kawai ni a ce shi yanda yake manzo Allah sallama yake haka ina kuma gani wanda ba kowan kowa ba baka da tabbaci kawai zan dinga azumi kullun kawai to kamar irin wannan ne himma da san alkhairi sai ya rantsa yace shi kawai abin da zai iya yi kenan ma ishtu mutukar rayuwa ta kawai kullun da daddare qiyamul laili kullun da rana azumi to wannan ya dauko wani abu mai tsanani an gane ko فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله تعالى أمين صلى الله عليه وسلم قريش يتي أنت الذي قلت ذلك كيف فنهاك وقلت له قد قلته سينتي قولي دقس كنا فلا من ذا الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فانسرك mahaifiyata da mahaifina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ba da su fansa gare ka ko da za a kashe su ka rayu mahaifina da mahaifiyata qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innaka la tastati'u dhalik ba za ka iya ba me yasa saboda za a iya samun matsala daga ƙarshe yayin da ya manyanta to za a iya samun matsala a jikinsa saboda bai ba jikinsa haƙin shi ba idan kana yin abin da ya fi ƙarfin kanka kana tilasta kanka to yayin da shekarunka suka ɗan ja to za ka samu damuwa sosai sannan kuma akwai wahalarwa yau da gobe yau ka azumi gobe jikinka yana da haƙƙi kana da iyali suna da haƙƙi a kanka an gane ko to dole kowanne abu ka bashi haƙƙinsa Allah subhanahu wataala da haƙƙi a kanka a matsayinka na bawan shi ka bauta masa ka yi bautan nan daidai yadda ya saka jikinka yana da haƙƙi ka kwanta ka huta ka ci abinci iyalinka suna da haƙƙi na ka biya musu buƙatu to taya idan ka ce za ka ɗauki wannan kaɗai kaga za ka tilasta wa kanka ne kuma baka ba wasu haƙƙin ba ina fata an gane yace ba za ka iya ba fa sum wa afdir kai azumi ka sha wa qum wa nam kai qiyamul lailinka kai bacci wa sum min ash-shahri thalathata ayyam kai azumin kwana uku a kowanne wata manzo Allah sallallahu ya bashi hanya mafi sauki kai azumin kwana uku kowanne wata fa innal hasanata bi ashri amsalha domin duk kyakkyawan aiki idan kai guda daya za a baka irin shi goma na lada kaga kenan idan kai kwana uku lada talatin ko to kowanne wata ka kana da azumin lada talatin kaman kayi watan kenan kaga zai zama kaman wadhalika mislu siyamid dahr kaman kana azumi gaba ɗaya kenan na kowanne shekara rayuwanka gaba ɗaya kun ga wata falala ya ɗauki wannan kawai shikenan ya ishe ka ultu amru abdullah bin amr bin al-as yace sai na ce inni la udhiqu afdala min zalika manzo Allah sallam zan iya sama da haka ina ganin zan iya abin da ya fi haka ma'ana zan iya yin sama da kwana uku uku a wata qala sai manzo Allah sallam yace fa sum yawman wa aftir yawmayn to in kana ganin kana da karfin da zaka iya sama da haka to kai azumi rana daya ka sha kwana biyu misali masalan a ce kai asabar sai kai sai ka sha lahadi litinin sai ka dauka talata sai ka sha laraba alhamis sai ka dauka juma'a sai ka sha asabar haka in kai azumin kwana ɗaya sai ka sha kwana biyu tunda kana ganin cewa ba za ka iya azumin kwana uku a wata ya ma kaɗan qultu sai na ce inni la udiqu afdala min zalika kai manzo Allah sallam zan iya sama da haka fa ina jin zan iya haka yayi kaɗan wala sai manzo Allah sallam ya ce fasum yawman wa aftir yawman to tunda haka ne kai azumi yau gobe ka sha kai azumi kwana ɗaya ka dinga tsallake kwana ɗaya fa zalika siyamu dawud alaihi salam don wannan shine irin azumin annabi Dawuda amincin Allah tabbata a gare shi huwa abdalus siyam kuma shine azumin da yafi kowanne azumi azumin nafila ma'ana misali kai azumi yau ka sha gobe kai azumi irin da zaka azumin nafila ba wanda aka kebance aka ce suna da wata falala ba irin su arafa da sauransu an gane qultu sai yace inni law tiqu afdala min zalika zan iya sama da haka manzo to ya zai zama kenan kaga a bashi damar da yayi kullun ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la afdala min zalika ba abin da yafi wannan ba wani azumi da yafi wannan kuma a tsarin da ka dauki azumin nafila kawai wannan shine in zaka yi wa fi riwayatin wata riwaya yace la sawmu fawqa sawmi akhi Dawud alaihi salam bayan ya gama wannan lissafin yace to babu wani azumi da yake sama da azumin dan uwana Annabi Dawud alaihi salam shine yau zaka yi azumi gobe ka sha shataru shataru shataru dahar kamar rabin abin nan kenan shekara sum yawman wa aftir yawman kai azumi yau gobe ka sha wannan shine kawai ma yu'khadhu min alhadith to akwai wasu abubuwa karkashin wannan hadisi na na farko raghabatu abdullah bin amr bin al-as fil khair wa quwwatuhu fi mun ga shi abdullah bin amr bin al-as mutum ne mai kudayin alkhairi wannan ba kudayin alkhairi ba wanda abin da zai sa mutum ya irin wannan tunanin yana kwaɗayin son aikin alkhairi kuma yana da yana ƙarfin da zai iya har ya rantse ma cewa zai iya wannan azumin zai iya azumi gaba ɗaya a rayuwarsa zai iya kiyamul laili gaba ɗaya sannan kuma na biyu mun ga cewa manzo Allah sallam ya san gwargwadon yadda mutane za su iya yin abu da kuma abin da zai iya zo sakamakon da za a samu a ƙarshe domin ya ce ba za ka iya ba hakan zai iya su zama maka wahala sai mala ya ce wa karkana fa inna abdullahi tamanna fi akhir ayyamihi a ƙarshen rayuwarsa yayi burin yace da ma ya karɓi saukin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya samu nan damuwa haka ko to kun ga kenan manzo Allah sallallahu Allah ya sanar da shi yana da wannan fikiran sannan kuma sai muka ga cewa makaruhi ne ga mutum ya azumi kullum ba shan ruwa kullum azumi wannan an karhanta da aka kar mutum ya ɗauki wannan saboda addinin musulunci sauƙi ne da shi ba wahala ba tsanani hadisi na gaban hadisi salisu wa tis'una ba'da al-mi'a hadisi na 193 an na hmm? da ma ya ɗauki wancan sauƙi na kwana ukun nan fa eh cewa yi wallahi sai ya yi zai iya yin hakan mata yana ganin yana da ƙarfin da zai yi to wannan kuma in ba zai iya baya za a yi ba ya hakura ba ya ce zai iya yin hakan ai ba wajabta masa ba ne zai iya yi ya ɗauki cewa alkawari zai iya yi ina da iko ina da ikon da zan yi sama da haka utiku kaman taqa shine dama da iko eh da iko ba ikon yin wani abu shine taqa da dai ka taqa fi fi'il kaza masalan ina da ikon da zan iya yin kaza iko ikon yin abu shi ake ce ma baka na'am hadisi na gaba hadisin Abdullah bin Amr bin al-As shi ma dai daga Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما نعم حديثي عبد الله بن عمرو بن العاص ya kuma cewa manzo Allah sallam ya ce mafi soyayyen azumi a wajen Allah shine siyamu Dawud alaihi salam azumin annabi Dawud alaihi salam وأحب صلاتي ما في سوى صلى تنافل إلى الله قال الله شيني صلاة داود عليه السلام أوجن الله دي صلى إرن صلى النبي داود عليه السلام كان ينام نصف الليل يكن يبتشي رب دري ويقوم ثلثه واللوكة كما يي قيام الليل ديبس أو كندري وينام سدسه وكما يزوي يبتشي ديبس شدا دري كسا دري جدا شدا ya bacci na ɗaya bisa shida wa kana yasumu yawman yakan yi azumi yau wa yaftiru yawman gobe kuma sai ya ci abinci an gane na'am abin da za mu samu ƙarƙashin wannan hadisi na ahkam anna siyamu yawmu anna siyamu anna siyama yawmin wa fitra yawmin huwa afdalu siyami bima fihi siyamun dahar idan mutum ya yi azumi yau gobe ya sha yana tsallake kwana da ɗaya kenan ko shi ne mafificin azumi saboda shi ma zai kunshi azumin kamar kayi azumin gaba ɗaya shekara ne an gane ko sannan za mu ga cewa ita ibada adalci ne da daidaitawa a cikinta kada mutum ya shagalta daga ibada ya shagalta ga barin ibadar misali wanda take ta nafila sannan kuma kada ya zurfafa a ciki ba a son huluwi kamar yadda na muku bayani a farko kuma ba a son kai ƙasa ƙasa domin ubangiji madaukakin sarki yana da haƙƙi a kanka iyalinka suna da haƙƙi a kanka jikinka ma haka don haka fa'ati kullazi haƙƙin haƙƙahu yawwa kada ka zurfafa kuma kada ka yi ƙasa ya zama ka yi sakaci ya zama tsakatsakiya an gane ko yawwa na'am sai hadisi na gaba hadisi na 194 an abi hurairah radiyallahu anhu qala awsani khalili rasulullah sallallahu alaihi wa sallama bi thalathi siyamin thalathati ayyamin min kulli shahrin wa rak'atayn wa rak'atay dhuha وأن أوتر قبل أن أنام صحاب أبي هريرة رضي الله عنه yake cewa manzo Allah sallam wanda yake khalilina masoyina badadaina ya mun wasici da abubuwa guda uku na farko shine azumin kwana uku a kowanne wata da kuma sallan raka'atai duha na raka'atai duha sallan da ake yi bayan rana ta dago hantsi ya dago kuma in dinga wutiri qabla an anam kafin na kwanta bacci malam yace wannan hadisi ya kunshi wasiyoyi na manzo Allah sallam guda uku masu girma na farko kwadaitarwa game da azumi na kwana uku domin kowanne aikin alkhairi guda ɗaya yana yawwa ashir amsaliha ashar mithluhu sai zaman to kaman kai azumci watan gaba ɗaya kenan sannan mala yace mafi falala wannan kwanaki ukun an so ka mayar da su kwanakin hasken wata sha uku sha hudu sha biyar ana son haka saboda akwai falala a ciki akwai fa'ida an gane kwana na sha uku da na sha hudu da na sha biyar ya zamanto kana azumta su na biyu kuma wasici shine a na bicisi na biyu shine sallar duha mafi karancinta sallar walha da ake cewa da hausa mafi karancinta shine raka'a biyu musamman ga mutumin da baya kiyamun laili saboda idan baka yi kiyamun laili ba na dare ya kubuce maka to kar na yini ya kubuce ma in kuma ya zaman to ka hada kana kiyamun laili kuma kana sallah wala alhamdulillah kaga wannan ka hada falala da yawa kenan an gane ko kamar shi abin huraira yanda ya zo ya shagalta da karantarwa da ilimi sai ya zaman to baya samun dama da zai tashi a ƙarshen dare to sai manzo Allah sallam ya bashi wato ya masa wasici da ya dinga wutiri kafin ya kwanta saboda ta yiwu ba zai samu damar tashi ya yi ba sai asubahi kun ga wannan ladan na wutiri ya wuce shi to ko kai yanzu idan ka san ba za ka iya tashi ba a ƙarshen dare ka yi to kafin ka kwanta sai ka yi wutirinka wannan yana da kyau na fata an gane sai ka yi wutirinka kafin ka kwanta amma in ka tabbatar da cewa za ka iya tashi a ƙarshen dare ka yi to shi kenan sai ka bari ƙarshen dare sai ka tashi ka yi kafin asubahi sannan idan ka tabbatar kuma za ka iya tashi ɗin sai aka samu matsala ko kana tashi daman baka yi ba baka tashi ba to za ka iya ramawa ko da da safe an gane in dai har ka tabbata ka tabbata kana tashi sai aka samu matsala ko bacci ya hana ka tashi ina fata an gane idan muka duba ƙarƙashin wannan hadisi za mu ga mustahabbancin yin azumi kwana uku a kowanne wata mafi falala kuma su zama kwana uku na hasken wata shine sha uku sha hudu sha biyar an gane ko sannan na biyu kuma mun ga sallar duha mustahabbi ne ana so mutum ya dage a kan yanta sosai saboda akwai falala ana samun alkhairi sosai ga wannan sallah za ka samu lada mai girma kuma sallah ce ta wanda suke masu tuba ga Allah masu mai da lamuransu ga Allah an gane lokacin yinta shine yayin da rana ta dago in ta dago ta dan fara haske an dan fara zafi hakan nan ta dan fara zafi kadan kamar yanzu kace kamar irin karfe 8 haka masalan ko bakwai ta dan fara zafi kadan haka to a lokacin ake so za ka yi har zuwa kuma rabin yini duk lokacin ta ne lokacin da kafin lokacin da za ta karkata lokacin azhar ya shiga dai za ka iya yin wannan sallah mafi karanci raka a biyu kaga za ka iya yin hudu za ka iya yin takwas haka amma mafi karanci dai raka a biyu sannan yin wuturi kafin mutum ya kwanta idan ka san bacci baya barin ka tashi to kai wuturi kafin ka kwanta in kuma za ka iya tashi wannan ba matsala an gane ko malam ya ce kuma wannan wasiyoyi guda uku suna daga cikin manya-manyan wasiyoyi masu tsada wanda ya kamata mutum ya kula da su ya kwaɗaito a kansu sosai saboda akwai amfani mai girma da mutum zai samu yin azumin kwana uku kowanne wata sallar duha wala hako da wutiri kafin ka kwanta ko kuma ka dai wutiri da daren nan shine shafa'i da wutiri ko in san samu ne ka yi kiyamul laili yawwa sai ka hada da wutiri hadisi na gaba al-hadisul khamis wa 90 ba'da na'am gaskiya ba zan in ce ma ga ƙarshen rako'in ta ba eh amma abin da na sani shine mafi karanci da raka'a biyu yawa mafi karanci raka'a biyu wannan shine الحديث الخامس والتسعون بعد المئة حديث نتريد تسعين بير عن محمد بن عبد ال... بن عباد بن جعفر قال نعم lissafin misali yana iya bacci rabin dare ya yi tsayuwar dare rabi yau raba shi za ka yi awannin za ka raba yanzu mu lissafa dare awa nawa yake yi masalan sai ka lissafa daga lokacin da rana ta fada karfe nawa ne zuwa lokacin da kuma rana za ta fito ya duk dare ne gaba ɗaya ko tun awa sha biyu ne ka raba su biyu nawa zai baka shida shida sai kai bacci awa shida ka tashi awa shida kai kyamun lalle ko kuma ya raba shida ya bacci ɗaya ya yi kiyamun laili ɗaya ya yi bacci sauran ko kuma wato sulis yadda dai ya kawo yawa ya ko uku ko yawa in kuma uku ka raba sai ka lissafa sai ya kiyamun laili sulusu ko ya namu sulusu haka dai gwagwadon da yadda za ka iya na'am hadisin ya ce sa'altu jabira bin abdullahi أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة قال نعم وزاد مسلم ورب الكعبة حديث محمد بن عباد بن جعفر يتي لا تنبي جابر بن عبد الله nake ce masa shin manzo Allah sallam ya hana yin azumi ranar juma'a ne azumin da yake na nafila qala na'am yace eh ya hana mutum ya ware ran juma'a kadai yi azumin nafila wa zada muslim a ruwayan muslim akwai ƙarin ya ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba manzala salam ya hana ya ƙara akkada masa kenan sai hadisi na gaba hadisi na ɗari da al-sadis wa tis'una ba da mi'a hadisi na ɗari da tis'in da shida an abi hurairata radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده صحابي أبي هريرة رضي الله عنه yake cewa manzo Allah tsira ya naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kada ɗayan ku ya sake yayi azumi ran juma'a kadai illa an yasuma yawman qablahu sai dai idan ya azumci ranar da yake kafin juma'a shine alhamis ya hada da juma'a ma yayi au ba'dahu ko ranar da take bayan juma'a asabar kenan ka yi juma'a kai asabar ko kuma kai alhamis kai juma'a amma kada ka ware juma'a kadai kai azumi malam ya ce dalili saboda ran juma'a idi ne na sati kamar idi ne ga musulmi na sati kamar yadda idil fitr da idin adha yake idin shekara idin sallar azumi da idin sallar layya a idi ne na shekara ba to ita kuma juma'a idi ce ta sati to don haka ranar idi kuma rana ne na farin ciki da ɗan shakatawa haka da nuna godiya ga ni'imar Allah da neman ƙari to idan ya zamanto mutum yana, yana azumi ba zai samu wannan nishaɗin ba an gane yunwa da abubuwa za su dame ka to don haka sai aka hana amma kuma sai aka kawo abin da zai iya kawar da wannan hanin shine ya zamanto mutum ya haɗa shi da azumin alhamis ko azumin juma'a an gane za ka yi ran alhamis sai ka yi juma'a wannan ba matsala ko in kai juma'a kuma gobe asabar ma ka yi wannan ba matsala amma ka ware juma'a kadai bai halatta ba haramun ne نعم حديثي نقبل الحديث السابع والتسعون بعد المئة حديثي نتريد تسعين دبكوي ana kuna nawa ne ɗari biyu da na har yanzu a shiga ɗari biyu bana ɗari biyu da biyu nan ɗari biyu nan ɗari da tis'in da bakwai ne an abi ubaidin مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومي هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون من نسككم abi ubaida wanda yake yantaccen bawa ne na ibn azhar ismuhu sunansa shine sa'ad bin ubaid an gane ko ya ce na halarci sallar idi na halarci idi tare da umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya ce sai yake cewa a ranar idin wa'annan ranaku guda biyu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi azumi a cikinsu ranar da kuke yawmin fitrikum min siyamikum ranar da kai sallah daga aziminku misali kun yi azumin ramadan yau ake sallah to ya hana mutum ya yi azumi a ciki azumin ran sallah kenan wal yawmul akhar ɗayan yinin kuma ranar da za ku ci abin da kuka yanka na layyanku an gane ranar layya kenan na malam ya ce abin da za mu ciro ƙarƙashin wannan hadisi na ahkam mun ga cewa an haranta yin azumi na rana guda biyu ranar sallar wato ranar sallar azumi kenan da kuma ranar sallar layya yin azumi a cikin wannan ranakun bai inganta ba ko da azumin ramako ne ko na nafila ko azumin bakance in kai ka aikata haramun ko da rama ko za ka yi na azumin ramadan masalan ko ba kan ce ka yi ko kuma azumin nafila duk ya haramta ba kowane irin azumi za ka yi kowane nau'in azumi ya haramta hadisi na gaba alhadisu samin wa tis'una ba'da al-mi'a hadisi na 198 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النهر والفطر وعن اشتمال الصماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر حديثي دغ أبي سعيد الكدري دغ أبو سعيد الكدري رضي الله عنه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yin azumi na kwana biyu shine ranar sallar layya da ranar sallar azumi da kuma mutum ya lullubi ya lullubi da jikinsa irin lullubin da zai rufe jikinsa gaba ɗaya misali da mayafi a jikinka haka babba in ka yafo shi haka ka yafo nan haka gaba ɗaya ka matse jikinka sosai shine ake sai masa istimalin samma an gane ko kaman kurman lullubi kai kenan ba wata hanyar da zaka dan motsa kawai ka matse jikinka wannan ka takure kanka manzo Allah sallam ya hana mutum yayi haka ina fata an gane wa an yi hata biyar rajul fi tabin wahidin kuma mutum ya matse yayi zaman sarmakwai ake cewa da Hausa a cikin kaya guda ɗaya matsalan ka zauna haka ka sa duwawunka a ƙasa sai ka tsayar da ƙafarka ka matse ka janyo tufa ka matse jikinka haka ba zai iya kwatantawa nan yawa eh haka to shine ihtiba shi ma manzo Allah sallallahu ya hana saboda al'auranka za ta iya bayyana an kai haka kun ga yadda wancan ya kwatanta dan fito fili inda kai eh ka matse jikinka to haka ka matse sosai ka sa ka sa yawa in kai sai ka sa kaya ka matse jikinka ka matso jikinka sosai an gane to wannan ma mazala shine ihtiba fi thawbin wahidin an hana wa ni salati ba'da subhi wal asri da kuma mutun yayi sallah bayan asubahi bayan sallah asubahi kai sallah wannan manzo Allah sallam ya hana wal asri ko bayan sallar la'asar ba wata sallah kwata kwata ina fata an gane yanzu kaman yanzu in kai sallah ka aikata haramun in dai ba la'asar kake rama ba in kai sallar nafila ko kuma bayan sallar asubahi kai sanar nafila shi ma haramun ne sai dai idan misali kamar rakatan fajr ya kubuce maka zaka iya ramawa bayan an yi sallar asubahi wannan ya halatta idan ka kana yi sai ranan baka yi ba har aka zo aka zo an shiga sallah to an yi da sallah kai azkar naka sai ka tashi ka ramata amma gaskiya a kiyaye idan a cikin nan daga cikin cikin ku naga wasu na yin sallah da safe musamman daidai lokacin da rana take fitowa fa saboda a yanda ya zo rana tana fitowa a tsakanin ƙahon shaidan ba a so mutum ya sallah a wannan lokacin wasu malamai suna tsananta ko da zawatul asbab ne akwai salloli na fula da ake ce musu zawatul asbab wanda suke da dalilai daga cikinsu akwai tahiyatul masjid idan ka shigo masallaci kafin ka zauna in kana da alwala ana so kai nafila raka'a biyu a maimakon kaman kana kaman gaisuwa ce ga masallaci to wasu malamai suna ganin cewa ko da wannan tahiyatul masjid din ne in dai wannan lokacin ne musamman lokacin da rana take fitowa ko lokacin da tuje fadawa haramcin karhancin ya fi tsanani a wannan lokacin saboda akwai wanda suke bautawa rana suke bautar sa a irin wannan lokacin su suna bautawa rana ne ita kuma tana fitowa tsakanin kahon shedan sai zamanto suna bautawa shedan kenan to idan kai kaga kaman kana kama da su duk da cewa kai musulmi ne da sauran to ba a so mutum yayi wannan ko da zawatul asbab ne wasu malamai sun tsananta akan haka ina fata an gane to kaga kenan ba sallah nafila bayan sallah asubahi har sai rana ta fito ya kai lokacin walaha sai dai idan rakata alfajr ta kubuce maka zaka iya rama ta bayan sallah bayan sallah asubahi din sannan kuma bayan sallar asar nan ma ba a yin wata nafila ko da misali ka saba yin nafila kafin azhar bayan azhar kafin asar ko kana yi ko kuma wata nafilar ka to ba za ka ce za ka rama ta bayan sallar la'asar ba in ta kubuce maka shi kenan an gane na'am الحديث التاسع والتسعون بعد المئة حديث نتري تسعين ترى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خليفة حديث دقا صحابي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يكيشوا من زال صلى الله عليه وآله وسلم ياتي duk wanda ya yi azumin yini ɗaya a hanyar ɗaukaka addinin Allah a hanyar jihadi kuma ya azumi to Allah zai nisatar da fuskarsa daga wuta tsawon shekara saba'in kharif kamar shekara ake nufi ana addar an gane ko to yanzu idan muka lura da wannan hadisin hanyar fi sabilillahi ba sai ya ce asiyamu min al-ibadat al-badaniyya shaqqa azumi yana daga cikin ibadodi na jiki masu wahala wal jihad min al-ibadat al-maliyya wal badaniyya asaba shi kuma jihadi yana daga cikin ibadodi da ake da dukiya an gane ko kuma na da jiki sannan kuma su ma suna da wahala faman qawya alaihi ma jami'an wanda yake da ikon yin su gaba daya فقام بهما في آن واحد ييس ألوك تيدايا فهذا من الذين تركوا راحة الحياة والتلذذ بنعيمها هذا ما تكين متانا نسكبر جندا إن رأيو الدنيا دموروا رغبة فيما عند الله تعالى من النعيم سوى سنة قرئين أبن ديكي وجن الله ننئمة وهربا من عذاب الأليم دكما جوجي وعذابا من الذي فجزاؤه عند الله تعالى sakamakon wanda ya yi haka a wajen Allah maɗaukakin sarki shine za a nisatar da fuskarsa daga wuta saba'i na sana tsawon shekara saba'in mafhumin mukhalafa idan aka nisatar da shi daga wuta sai a kusantar da shi ina aljanna saboda a lahira hanya biyu ce fariƙun filjanna fariƙun sa'ir yawwa ko dai wuta ko aljanna idan an nisatar da kai daga wuta fa sai aljanna fa man zuhziha an nari wa udkhila aljanna to an nisatar da kai da wuta aljanna in an nisatar da kai daga aljanna fa wal iyazu billah sai wuta ko to Allah ya kiyaye na wannan abin da yake nufi ana mallan kamar yadda shi Ali Basam ya kawo yana nufin a hanyar fi sabilillahi ta yi azumin ta gane ko kamar yadda ya ce fadlus siyami ibbanal jihad fi sabilillahi yin azumi a lokacin da ake jihadi yawwa ba wai kai azumi dan yawwa idan za ka ce da Allah lillahi kawai swama lillahi amma fi sabilillahi wajen ɗauka addinin Allah ba na'am ana jihadi ko eh to zai iya daukan haka kenan ko kamar kun fita da awa kenan masa kuna da awa da dukiyar ku ko kuma jihadin dai da muka sani asalin jihadi wanda ake yaki sai ce amma kuma ana ƙayyade wannan azumin da za ka yi idan ya zamanto idan ka lura za mu ga cewa shi azumi fi sabilillahi nan bi adamil idafi anil jihadi ba zai zama kayi rauni daga jihadin ba masalan ana jihadin kuma kana azumi jikinka zai rauni daga wannan jihadin to ba za ka yi ba idan kaga za ka iya kana da ƙarfi to za ka iya saboda shi jihadi maslaha ne na gaba ɗaya mutane sakamakon jihadin nan za a janyo mutane maslaha ina fata an gane a rai mayar da zalunci na azzalimai wanda ba musulmai ba idan kuma azumi ne fa kai kaɗai ne amfanin kanka so saboda amfanin kanka sai zamanto ka ajiye abin da yake zai amfani jama'a to kar ka yi ina fatan kun gane ba fahimtar da kai din ba ita bace ga wannan nufi sabilillahi da ake nufi ka gane yau wannan shine na waye yake tambaya hmm ba mu ce an ya tabiya shine mutum ya ruba jikin tufa daya wannan yanda wannan ya gwada anan ihtiba ake cewa zaman ihtiba ka san larabci da yake ko da yake Hausa ma akwai sunaye rashin sanin abubuwan ne da Hausa yare ne da yake da yalwa duk kowane irin zama akwai kalar shi yanzu misali idan kai zaman sallah zaman da wannan yayi akwai sunan shi shine tarabbi yake cewa tarabbu'i ko akwai kuma zaman da ake zaman zaman da zaka yi zaman sallah zaman ruku zaman to shi ma da sunan shi kowane irin suna kamar a Hausa ma su ma suna da suna kawai rashin sani ne to shi ma wa'annan zaman saboda akwai takura ne zaka takure kanka musamman kuma wanda zaka rubu da tufa ɗayan nan idan ta yayi al'auran ka zai iya bayyana ta kasa wancan kuma da ka matsa jikinka haka ka janyo mayafi ka matsu ka matsu hakan nan kamar ka daure kanka ne ba wata harka da motsa haka kana matse a son ma kaga wannan akwai cutuwa to saboda shari'a addinin musulunci ba kuntatawa a ciki ba a so ka tsanantawa kanka to sai aka hana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su laraba suna da irin wannan al'ada musamman wannan zaman da ka gwada ihtibadin nan suna yawan yi laraban da suke kiwo haka suke yawo sai ba larabe ya da da bargonsa haka zauna to amma mu yanzu kaga sai ka ji abin wani iri saboda ba saba yi ba mu haka yayin mutum zai zauna lullube jikinsa haka ya matse sai dai sanyi yake ji ko sai dai kana jin sanyi to kaga in kana jin sanyi ma yaka san irin zaman da zaka yi saboda karka fada karkashin wancan hannu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karka istimalu samma din nan kai dai yanda zaka iya samun dan budawa haka zaka dan samu sakewa yanzu irin wannan matsewan da zaka yi in ka fada zaka iya jin ciwo saboda baka da motsa shi kuma wancan da kai in ka yanda ka janyo haka ka matse to a yanda ka zauna din idan kayan in kayan ya dan bude haka za a iya ganin al'aurarka ta kasa kaga kuma yawwa to wannan kaga za a iya ganin al'aurar mutum ta kasa ina fatan kun gane to sai ka san ko jin sanyin kake sai ka san irin yanda zaka yi da ba ka fada karkashin wancan hannun ba ya koda ana jin sanyin to Allah ya samu dace na'am hadisi na gaba to babu lailatul qadri ana kuma haka yace an eh ba babu yawa an dace kenan nan amma kuma babu alhadithul mi'atan hadisi na 200 kenan ko kuma na nawa ne to ina ga zamu tsaya ma akan shi ko na'am me ya tambayar eh sai ka da hidil masu sosai warai da gaske abin da ya faru shine akwai idan rakatan fajr ne wanda ake yi raka'a biyun nan da ake karanta fatiha fatiha kadai ko kuma abin da ya tabbata na ayoyi to shi wannan idan ka shigo masallaci an riga an kiran sallah na biyu to akwai malaman da suke ganin cewa kawai lokacin yin ta ne wannan idan ka yi ta za ta ɗauke maka kamar tahiyatul masjid ina fata an gane baka daman ka'ida ana so ka yi ta a gida ne kana gida ka yi qiyamul lailin ka ka dan zauna kana azkar ɗinka aka yi kiran sallah na biyu sai ka tashi sai ka yi wannan rakata ne fajirin sai ka taho masallaci to idan ka zo kuma za ka yi tahiyatul masjid kenan ina fata an gane saboda shuga masallaci to wasu malamai suka ce a idan kuma ka gaba ka yi a gida ba ka taho to na ka tani fajiri za ka yi kawai sai ta ɗauke maka wancan amma an kai su biyu ma kuma ba matsala ina fata an gane to amma kaman wata sallah kaman duha yadda ka bada ka tambaya yanzu idan ka ga walha za ka yi in ka shigo masallaci sai kai wannan tahiyatul masjid in tukuna sai kai walhanka sai ka gaida masallaci ko sai kai walha mhm mhm mhm eh mana idan kaman ya kenan idan ka zo an shiga sallah da safe eh to gaskiya akwai maganganu da malamai suka yi musamman ka duba littafan fikihu cewa idan ka tashi ya zamanto za ka iya sallatar raka'a kaza raka'a hudu matsalan kafin rana ta fito eh kafin lokacin asubahi ya fita to za ka iya yin ta sai kai kuma asubahi ka gane idan ba zai zama haka ba to kawai kai asubahin ina fata an gane yawa shine alaikum ba yi amma kuma zaka iya yin wata sallan bayan wuturin misali ka yi wuturinka kafin ka kwanta ko ka shafa ida wuturi kafin ka kwanta sai ka farka a ƙarshen dare kuma asubahi ba ta yi ba kai kana da kwaɗayin ka ƙara wasu nafilfili zaka iya yi amma dai karka maimaita wuturi ba a yi wuturi biyu a rana me wuturi abu guda ɗaya kenan kamar mai ta tashi a wuturi ya zama biyu ko ina fata an gane yau in ka tashi zaka iya yin wasu sallolin ka kaitai kaitai ko raka'a nawa ne amma kar ka maimaita wuturin in dai ka yi shi kafin kwanta wannan shine alhadith babu lailatul qadri babu da zai magana akan lailatul qadr الحديث المئتان حديث ندري بيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أضوا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع, الأو... في السبع الأواخر فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر hadisi daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma yace wasu mutane daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an nuna musu daren lailatul qadri a bacci sun ganshi a mafarki fi sab'il awakhir an nuna musu cewa a kwanaki wato bakwai na ƙarshe an gane misali idan ka kwana goma na ƙarshen ramadan an gane a wannan aka nuna musu faƙa da sallallahu sai manzo Allah ya ce ara ru'yakum qad tawata'at fi sabil akhir ina ganin mafarkin da kuka yi gaba ɗaya yayi muwafaƙa da wannan bakwai na ƙarshe ko goma na ƙarshe na Ramadan mafarkin yayi muwata'a kusan kowa abin da ya gani kenan a mafarkin da suka gani kusan kowa abin da ya gani goman ƙarshe ne dai goman ƙarshe amma ba nuna musu ranar ba ranar sha kaza sha kaza babu sai manzo Allah sai ya ce to faman kana minkum mutaharriha duk wanda zai kirdadanta an san me kirdado nema ko yawa kaman nema falyataharra to ya kirdadanta fi sabil awakhir a bakwai dan karshe ko goman karshe an gane ko hadisi na ɗari da ɗaya ya ce daga aisha radiyallahu anha anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taharru lailatul qadri fil witri min al ashr al awakhir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kirdadan lailatul qadri ko daren lailatul qadri a wutiri wutiri da yake goman ƙarshe wutiri shine kwana ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar ashirin da tara ashirin da bakwai wannan shine ake ce ma wutiri an samu mara a kai ashirin da ɗaya ashirin da uku ashirin da biyar kai ba ashirin da uku ba ashirin da ɗaya ashirin da biyar ashirin da bakwai sai ashirin da tara wannan shine to ai kirdado a tsakanin wayannan kwanakin ina fata an gane yawwa malam yace ikhtilafu ikhtilaf ikhtilaf ulama sabanin malamai game da lailatul qadr nan hafiz ibn hajar ya hakaito magana wajen magana arba'in da bakwai a cikin fatahul bari magana arba'in da bakwai a kalimatul qadri an gane ko abin da ake nufi abin da ya sa haka akwai ibhami a cikin lamarin ba a san wace rana ba ce dalilin da ya sa aka ɓoye ma saboda ka karka yi sakaci karka ganda ce ka ce in an san rana kaza ce sai ka ce to ba za ka tashi kai wata ibada ba sai wannan ranar to ana kwaɗaitar da kai saboda dararen musamman dare goma ƙarshe suna da falala sosai to ka tashi kai ta raya su kaga in ka raya su gaba ɗaya dai ka dace kawai in dai ka yi raya su gaba ɗaya kawai ka dace dalilatul qadr saboda a cikin goman ƙarshen ne kaga in ka yi su gaba ɗaya kawai shikenan kalas kuma baka san rana kaza bace sai na mm. mm, gaskiya haka ake cewa rana za ta fito misali a ce yau ne ko jiya to yau da safe ga rana ta fito ba e ba zafi kuma fes haka za ka ganta sannan kuma a daren za ka ji idan zafi ake yi to za ka ji daren ba shi da zafi sosai kuma ba sanyi a daidaice yake in sanyi ake a lokacin za ka ji daren ba sanyi sosai sannan kuma za ka ji nutsuwa don akwai za ka iya ji a jikinka ma za ka iya ji a jikinka cewa yana da bambanci da sauran dararen da kake ci ina fata an gane to wannan shine daga cikin alamomin da ake faɗa yace walakinahu rajja'a minha annaha fi autar al-ashr al-akhira min ramadan maganganun da yawa shine wasu na maganan cewa a tsakiya ne to sai amma maganar da ta furin jaye shine a goman karshe ne wa qala imam ahmad arjawha lilatu 27 imam ahmad yace mafi rinjaye daga cikin maganin gaba ɗaya shine daren 27 daren 27 akwai wasu abubuwa da aka furda aka fitar karkashin suratul suratul qadr din nan sai lissafin yake ta bada 27 27 27 27 wata mu'jiza ce ta Qur'ani to sai malamai suke ganin cewa kawai 27 din nan ne lissafi aka yi ta yi wani lissafi ne an yi lissafin kalmomi na surar ya bada wani lissafi da zai in ka tsara lissafin zai baka 27 ko a ce 27 so kaza an yi lissafin harufa da maganan da ya cewa daga daga farkon farkon surar zuwa inda ya magana akan lailatul qadr zaka samu abubuwa guda kaza 27 to shine lissafin gaba ɗaya da aka yi lissafi kawai ya zauna akan 27 ne wata mu'jiza ce ta alqur'ani Allah ya ajiye a gurin ina fata an gane amma kuma zai iya canja duk da haka wata shekara zai iya zuwa 25 wata zai iya zuwa 21 amma kuma akwai hadisin da zamu karanta na gaba shi kuma ya nuna kusan an raj yanda aka nuna manzon sallallahu alaihi wasallam a ranar 21 ne 27 tawafa tawafaqat tayi muwafaqa muwafaqa shine tawafaqat an gane ko yawa الحديث الثاني بعد المئتين Nam, mun ce za mu tsaya akan wannan ko? Sai magana ta ƙarshe a ƙarƙashin wannan shine maganar Ibn Taymiyyah akan yace dararen Dhulhijja dararen kwanaki goma na farkon Dhulhijja sun fi falala sama da dararen goma na Ramadan. An gane ko? ai ranaku kai nake so in ce ranaku yini yini yini goma na zilhijja su kuma dararen ramadan guda goma sun fi wancan dararen zilhijja guda goma kwanakin saboda kwanaki ne da idan makanta suratul fajr Allah ya yi magana a kansu wal fajr wa layalin ashir malamai suka ce layalin ashir ana nufin wannan na zulhijjan ne an gane ko yawwa to su suna da falala su ma kwanaki goma na farkon watan zulhijja watan sallar layya ko to amma dararen ramadan su kuma sun fi falala su kuma yinin su ya fi falala su kuma su kuma dararen sun fi falala akan yinin wannan wata abu ne ibn ibn taymiya ya fitar insha Allah zamu dakata a nan abinda muka faɗa daidai dacewa ce daga Allah subhanahu wataala Allah ya hada mu aladan